jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma tara ga watan rabi'ul tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438 wanda ya daidai da takwas ga watan januwari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na hafizul munzir in ba ku mance ba muna cikin babi mai bayani game da falalar ilimi da falalar neman ilimi da falalar karantar da shi da kuma falalar malamai da masu neman ilimi ko to jiya mun tsaya hadisin dan abbas yau za mu tashi hadisin abu umama wa an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaikum bi hadha ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu an yurfa'a wa jama'a bayna isba'aihi alwusqa wallati talil ibhama hakaza ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الخير ولا خير في سائر الناس رواه ابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه حديث من فرقو يو an karɓo shi daga abu umama yarda Allah tabbata gare shi abu umama ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce alaikum bi hadal ilmi ina umarnin ku da wannan ilimin wani irin ilimi ilimin addini ya ce ina umarnin ku da wannan ilimin Kabla an yi kubara tun gabanin ka a karɓe shi ashe kenan ya nuna akwai lokacin da zai zo wanda za a karɓe ilimi kun fahimta hadisi ya tabbata cikin bukhari إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأدلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك زي زود ذا أكرب علم to da an kace za a karɓi ilimi ba wai haka za a kwace shi daga mutane ba a za a karɓi ilimi ne ta hanyar kashe malamai kun san daga cikin abin da ilimi ya gagara da shi shine ba a gadonsa balle in malami ya mutu wani ɗansa ko ɗan uwansa ko almajirinsa ya gada ba a gado kuma ba a sayar da shi balle ka ce ina da kuɗi zan je kasuwa in sau kuma ba a ba da shi aro balle ka adana abokinka ka je ka yi burga ka dawo ka mayar mishi in kana da shi kana da shi in baka da shi baka da shi kun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana game da karbe ilimi ce lokaci zai da za a karbe ilimi sai yace da an kace za a karbe ilimi ba ya kwace shi za a yi daga bayi ba a Allah zai karbe ilimi ne ta hanyar karban malamai kashe malamai duk malamin da ya faɗi ku kallata ku gani wanda an ka ce ya maye gurbinsa bai yi iliminsa ba don haka ilimi ya ci gaba ko ya ja da baya ya ja da baya haka ha'a waye gari hatta idza lam yubqi alima hayyazan Allah bai rage wani malami ba duk malamai sun mutu saura ɗan katsi labule kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su rike shugabanni shugabannin addini jahilai fanko ina fatar kun fahimta wanda ga gani in ka gani kaga malami amma ga haƙi gani ba malami ba ne to su za su kama jagorantar mutane da abin da ya shafi addini fasilu sai a rinka yi musu tambaya su waɗannan jahilan cikin waɗanda a cikin rigunan malumma sai a rinka yi musu tambaya fa'aftau sai su rinka fatawa ga gairi ilimin ba tare da ilimi ba su kama mutane hauka ko fadallu annabi ya ce sai su ɓace wa adallu kuma su ɓatar da masu yi musu tambayoyi to ta haka Allah ke karɓe ilimi ta wace hanya za a karɓe ilimi ta kashe malamai don haka musiba ce mutuwar malamai kun fahimta musiba ce ya karanta ban ce babu ba amma ya karanta wani malami ya mutu wanda zai hau kujerar saka ga iliminsa ya kai na malamin da ya gada mafi yawa duka in malami ya mutu wanda zai mai gurbinsa almajirinsa ne mafi yawa bai yi iliminsa ba kaga ilimi ya ja da baya shi kuma in ya mutu kaga shi ma almajirinsa zai mai gurbinsa ko to haka dai abin yana nan yana ja da baya har a waye gari ba sauran malami Allah shiryar da mu to kaga wancan hadisin na bukhari shi ya inganta to shi ko wannan yace alaikum bi hadal ilmi qabla an yuqbala ina umarnin ku da wannan ilimin na addini gabanin a karbe shi wa qabduhu karbe shi an yurfa shi ne a dauke shi kaga wannan hadisi ya nuna dauke ilimin za a yi shi ko wancan na cikin bukhari yace a'a ba wai haka Allah zai kwace ilimin ba zai amshi ilimin ne ta hanyar ta hanyar kashe malamai wa jama'a sai ya hada bayan izba a tsakanin yatsunsa guda biyu alwusta yatsa na tsakiya wallace ta lil ibhama da yatsan da ke biyar babban yatsa wannan shine ibham to wannan manuni kenan sai ya hada yatsansa haka za kamar haka thumma qala sannan yace al alimu wal mutaallimu da malami da mai neman ilimi da malami da ɗalibi kenan ko sharika ni fil khair masu tarayya ne da juna ga alkhairi suna tarayya ga ayyukan alkhairi kenan abinda suke yi shi malami karantar wanda yake yi alkhairi ne shi ma ɗalibi karatun da yake yi alkhairi ne shine ma'anar sharika ni fil khair suna tarayya ne da juna ga alkhairi sai ya ce wala khaira amma babu wani alkhairi fi sa irin nasu ga sauran mutane waɗanda ba biyun nan ba sauran mutane duk babu alkhairi gare su abubuwan da suke yi kenan kaga wannan hadisin da ya inganta ya isa ya nuna mana falalar ilimi da kuma falalar mai neman ilimi da mai karantar da shi yace al'alim wal muta'allim sharikan fil khair da malami da mai neman ilimi masu tarayya ne da juna ga alkhairi kenan abin da suke yi alkhairi ne wala khairi fi sa'irin nas amma babu sauran alkhairi babu wani alkhairi ga sauran mutane ina fatar kun fahimta kenan sauran mutane waɗanda ba su shigo cikin kasunnan guda biyu ba wanda duk bai shigo ko ya zama malami ko ya zama mai neman ilimi ba to babu wani alkhairi tare da shi rawahu ibn majah imam ibn majah ya ruwaito shi min tariqi ali ibn yazid ta hanyar ali dan yazid an al-qasim daga qasim anhu daga shi anas a daga shi abu umama kun fahimta qauluhu fada ta da yace cikin hadisin da yace wala khaira fi sa'irin nas babu alkhairi ga sauran mutane wa'anda ba malamai ko masu neman ilimi ba ai fi baqiyatin nas babu alkhairi ga kingin mutane ba adal alimi wal muta'allimi bayan malami da mai neman ilimi wa huwa qaribul ma'ana wannan hadisi ya kusanta ga ma'ana min qaulihi ga maganar annabi can wani hadisi da mun kayo baya da yace ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman ba mun yo shi baya ba kuma shi wannan ya inganta to kaga wannan hadisin na abu umama ya yi kusa ga ma'ana da wannan wata kaddama ya gabata sai dai shi wannan na ƙarshen ya inganta amma shi wannan na abu umama hadisi ne da ifi kun fahimta sai hadisi na gaba wa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna mathalul ulama'i fil ardi kamathalin nujumi yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri فإذا انطمست النجوم أو شك أن تدل الهداة رواه أحمد عن أبي حفص صاحب أنس عنه ولم أعرفه وفيه رشدين أيضا hadisin mu na gaba shi ko an karɓo daga Anas ɗan Malik yarda Allah tabbata gare shi Anas ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna masalan ulama'i abinda an misalin malamai fil ardi cikin ƙasa kamar tsallin nujumi kamar misalin taurari ne yuta dabiha ana shiryuwa da taurari fi zulumatil bardi cikin dukkan tudu wal bahri da kuma teku ina fatar kun fahimta taurari ana shiryuwa da su da daddare ba suna haskakawa ba sababiyya hasken taurari matafiyi sai ya ga hanya kuma yana iya gano alƙibla da taurari to sai annabi cikin wannan hadisin ya ce da kasa ana shirya da taurari to hakan ga ake shirya da malamai misalin malamai misalin taurari kun fahimta yadda taurari ke haskaka duniya haka kenan malamai ke haskaka duniya fayyazan ɗama sacin nujumi idan taurari haskensu ya bice aushaka an yi kusa an ta dillal hudatu masu neman shari'a su ɓace kun fahimci wannan taurari da daddare suke haskaka ma matafiya matafiya cikin dare taurari ke haskaka musu su gane hanya su gane alƙibla da sauran abubuwan dai da ake son ganewa da dare to yadda kasan taurari na haska kama matafiya cikin dare su taimaka wa matafiya su haska kama su hakan ga malamai ke haska kama mutane su ko su karantar da mutane su yi musu wa'azi su jawo su akan shari'a idan taurari sun ka bice yace babu mamaki matafiya masu neman shari'a masu neman hanya ba mamaki su bace to kenan hakan ga annabi ya misalta malamai da taurari kenan sai mu ce kenan in malamai sun ka kare to ba mamaki mutane masu neman shari'a su ko su bace kuma haka din ne kun fahimta da zaran babu malamai su wane ne ke gyaran al'umma malamai suke karatun alkur'ani da hadisan annabi sai ga yadda Allah ya ce ga abinda Allah ya ce ai ga abinda Allah ya ce a bai kun fahimta to ran da duk an kawaye gari ba malamai al'umma suna ga wani hannu kaga sai lalacewa yanzu ba mai kwabarsu yanzu kun fahimci hadisin ko rawahu ahmad ya ce imamu ahmad ya royato shi an abi hafsin daga abu hafsin sahibi anasin shi abu hafsin din nan sahibin anas dan malik ne anhu shi kuma abu hafsin ya karbo daga anas sai imam sai imamu al-mundiri ya ce wallam a arifa amma ban san wane ne abu hafsin din nan ba kaga ya nuna abu hafsin majhuli ne kenan ko to kaga tunda akwai majhuli cikin isnadi kaga sai hadisi ya zanda ifi wa fihi rushdin aidan kuma cikin isnadin akwai wani wanda shi ma mutakallaman fihi an yi maganganu gare shi ana kiransa rushdin mafi yawan malamai sun ce rushdin da ifi ne a takaice dai wannan hadisin saboda majhulin da a cikin isnadin hadisi ne da ifi amma da ya inganta kaga yana nuna mana falalar malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da taurari ke haskaka duniya cikin dare matafiya su yi amfani da hasken taurari su gane hanya su yi tafiya to hakan ga su kuma malamai ke haskaka duniya don haka da zaran taurari hasken su ya bice to kaga ba mamaki matafiya ya bace kamar yadda da zaran duniya ta waye gari ba malamai cikin ta masu kwaban mutane ba mamaki al'umma su lalace Allah ya tsare mu sai hadisi na gaba cewa an salim da mu'adim na anasin an abihi radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala man allama ilman fatahu ajaru man amila bihi la yanqusu min ajri al-amil shay'un rawahu ibn majah wa sahlan ya'ti al-kalamu alayhi hadisin mu na gaba shi ko an karbo shi daga sahal dan mu'ad dan anas ibn malik ya karɓo an abi daga mahaifinsa radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallama qal cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man allama ilman duk wanda ya karantar da wani ilimi ilimin addini wanda mutane ke amfanuwa da shi duk wanda ya karantar da ilimi falahu ajru man amila bi yana da ladar duk wanda ya aiki da ilimin nan ina fatar kun fahimta kaga wannan yayi kama da man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha har zuwa ƙarshen hadisin la yanqusu shay'un kome ba zai rage ba min ajril amil daga ladan mai aiki da an ka ce duk wanda ya karantar da wani ilimi yana da ladan duk wanda ya aiki da ilimin nan kakkai tsammanin cikin ladan shi mai aikin za a ɗebowa a ba mallamin tashi a'a ba a rage komai daga ladar mai aiki yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wanda ya aiki da ilimin da karantar lada haka kai da karantar Allah zai baka idanta kun fahimta in mutum nawa ka karantar sun ka yi aiki da ilimin nan kana da lada adadin su su kuma in sun ka zo sun ka karantar kana da lada waɗannan da sun ka sun ka yi haka da waɗanda continuously ila yawmil qiyamah kaga ashe ba sana'a mai riba kamar karantar da addini ilimin addini Allah ka bamu ilimi mai yawa mai albarka kuma ka sauka mana tsayi mu karantar kuma donka rawahu ibn majah imam ibn majah ya rawaito wannan hadisin wa sahal shi sahal ya til kalamu alai magana za ta zo a kai ne can karshen littafin in Allah ya kai mu wannan hadisi hasanul lagairi hasanun ne lagairi kaga ana aiki da shi kenan ko sai hadisi na gaba ce wa ana abi umama radiyallahu anhu qala zikira li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rajulan ahaduhuma abidun wal akharu alimun fa qala alaihi afdalus salati wassalam fadalul alimi ala al abidi ka fadali ala adanakum thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha wa malaikatahu وأهل السماوات والأرض حتى النملة في في جهرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير خيرا با خير با خيرا wannan hadisin an karbo daga Abu Umama yarda Allah tabbata gare shi ya ce zikira li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rajulani an ambata ma manzon Allah wasu mutane biyu ahaduhuma ɗaya daga cikinsu abidun mai ibada ne wal akharu alimun shi ko ɗayan malami ne sai an ka ambata ma annabi labarinsu guda mutum ne mai yawan ibada shi ko guda malami ne to manzon Allah da mai yawan ibada da mai ilimi wahi wafi faƙala alaihi abdullu salatu wassalam annabi wanda tsira da amincin Allah sun ka tabbata gare shi sai ya ce ina ba a tare fadalul alimi falalar malami alal abida akan mai ibada ka fadali kamar falalata kamar falalar manzon Allah ala adanakun akan mafi kaskancin daga cikin ku ba mana musulmi mafi kaskanci wane ne na baya duka ga daraja cikin musulmi wa an ka biya daraja duka cikin musulmi to sai ka ɗauko shi to falalar malami akan mai yawan ibada kamar falalar manzon Allah akan musulmi wanda kowa cikin musulunci ya shi daraja don haka akwai fifiko ko babu eh ba tare na tambaye ku ba ku ba da amsa ba in ka ce cikin musulmi ya fi kowa zama baya ga daraja eh to to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadlul alimi alal abid fifikun malami akan mai ibada ka fadali kamar fifiko na fifikun manzon Allah ala adanakum akan mafi kasancin kaga fifiko ko yayi yawa ko to wannan kamar fifikun manzon Allah akan mafi kaskanci cikin musulmi shine fifikun da tsakanin malami da mai yawan ibada ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzon Allah ya ce inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa wa ahlus samawati wal da duk mutanen da ke cikin ko duk halittun da ke cikin sammai da kasai hattan namlata hadda tururuwa fi juhura wadda ke cikin raminta wahattal huta kai hadda kifi da ke cikin teku la yusallu na duk suna yin salati ala muallimin nasul khair akan mai karantar da mutane alkhairi don haka jama'a akwai falala ko babu duk halittar Allah gaba ɗai hadda tururuwa da ke cikin rami hadda kifi da ke cikin teku duk suna yin addu'a suna yin salati akan malami wanda ke karantar da mutane alkhairi mai yi don Allah amma kaga ku faɗa mana to menene adadin halittun Allah kifaye da a cikin teku sun kai sun kai miliyan nawa akwai mai iya faɗa mana adadin su ba mai iya faɗi illa Allah to tururuwan da ke cikin rame fa adadin tururuwan duniya to ba su ɗaya ba duk wata halittar Allah da kun ka sani mutanen sammai da mutanen ƙasai da mala'iku da shi Allah kansa duk suna yin salati akan malamin da ke karantar da mutane alkhairi wannan hadisin shi ɗai ya isa nuna falalar ilimi da falalar malami mai karantar da mutane alkhairi Allah ka ba mu mai yawa mai albarka rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wa qala yace hadisin hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce haka yake wannan hadisi hasanun ne da gairi irin na dazo ne ina fatar kun fahimta wa rawahu al-bazzar haka imamu al-bazzar ma ya rawaito shi mai hadisi Aisha daga hadisin Aisha muktasarin yazo da shi a takaice qala shi ko ga hadisin Aisha wanda Imam al-Bazzar ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muallimul khair mai karantar da alkhairi yastaghfiru lahu kullu shay'in komi na neman masa gafara hatta lihita ni fil bari hakkifayen da ke cikin teku komi duk halittar Allah suna neman ma malamin da ke karantar da ke karantar da mutane alkhairi ke karantar da mutane addini to duk halittar Allah suna neman mai gafara ina fatar kun fahimta sai hadisi na gaba cewa an sa'alaba ibn al-hakam as-sahabi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu allah azza wa jalla lil ulama yawm al-qiyama idza qala ala kursiyhi li fasli ibadihi inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana fikum wa la ubayyi رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات hadisin mu kuma an karɓo shi daga sa'alaba dan hakan yace as-sahabi wanda yake sahabi ne in ka ji ana ce mutum as-sahabi ya nuna ba mashahuri bane yanzu kana cewa an Umar ibn al-Khattab as-sahabi ko an Abi Hurairah as-sahabi ko an Abdurrahman ibn Auf as-sahabi to kaga cikin sahabbai akwai waɗanda ba su shahara ba sosai ba a san su ba kwarai to suke bukatar irin wannan shaida sai a ce sahabi ne ina fatar kuma amma kaga irin Umar ai kowa ya san sahabi ne har makiya sun san sahabi ne sai dai kiyayya wanda ita kun ba a hana makiyin kiyayya ta amma dai ka ji tsoron Allah ga kiyayya da da bawan Allah yace wa an sa'alaba ibn al-hakam daga sa'alaba dan hakam as-sahabi wanda yake sahabi ne radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace yaqulu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana cewa lil ulama ga malamai yawmal qiyamati ranar qiyama idza qala ala kursi in ya zauna akan kujerarsa li fasli ibadihi domin rarrabe hukunci ga bayansa to kaji inda matsala take in ya zauna akan kujerarsa akwai kujerar da ka ɗauka Allah kai wa albarka kujera ne kun fahimta to a yace zai ce ma bayansa in ya zauna akan kujerarsa da an ka cewa yana da kujera ko yana da al'arshi gado sai sun ka ɗauka kujerar zama yake yi akan ta to kaji inda shirgi dabara ta same su kun fahimta kujera Allah ya yi ta ne kawai don ya nuna ƙarfin mulkinsa haka gadon Allah ya yi shi ne don ya nuna ƙarfin mulkinsa da kuma girmansa shi Allah domin in ka in ka in ka yi la'akari da yadda gadon yake to dole ka ce gadon babba ne to in ka yadda da girman gadon to girman wanda ya halicci gadon min ba da aula kun fahimta amma da kujerar da gadon ba wai zama kaga kujera yace in ya zauna bisa kujerar kaga gadon kenan in ya kwanta bisa gare shi wannan wannan dalgin magana ce shirgi da bada ce to yace in ya zauna akan kujerar sa lafasli ibadi domin rarrabe hukunci ga bayansa ranar kiyama sai ya ce inni lam aj'al ilmi ni ban sanya ilimi na ba wa ilimi da kuma hankuri na ka san malami dole ya zama mai hankuri domin yana kulɗa da kowaɗanne irin mutane yana kulɗa da masu basira da wawaye yana hulɗa da masu ilimi da jahilai yana hulɗa da makiya da masoya ba sai a zo sababbi ilimin a yi mai tambaya ta tu'annati ba to kaga in bai da hankuri ya zan hutsu walau kun tafazzan galizal qalbi lam faddu min hawlika wata babu irin wadda larabawan kai ba su manzon Allah ba mun karanta hadisi in kuna tuna hadisi sahihi wani balarabin kawai ya zo bara fa ya zo yi wurin manzon Allah neman taimako ya zo yi manzon Allah yana lagi da gwado kun san gwado ko manzon Allah yana lagi da gwado ba kawayen da ya cimma manzon Allah sai ya tasgu gwadon ya jawo gwadon shi marwacin hadisin mai ba da labarin ya ce sai da hashiya kun san hashiya mai hashiya gefe kamar yanzu zanin nan yan bargo ne ba ana yi mai cin baki ba cin bakin ya fi kauri to wannan cin bakin na gefe shine hashiya sai da hashiya gudu ta yi layi ga wayan manzon Allah saboda tsananin tasgudun da ya yi kun fahimta sai manzon Allah ya tsaya ya wayo shi ya ce dukiyar na in ba ta ubanka ba ce ce a bani wani abu ciki ba kawai ne yana da uzuri sai ce ba ta ubana ba ce da Allah ku bashi kaga in kai yana sai ka ce an ki baka ba kauyen banza kaga manzo Allah bai hushi ba ya san halin mutanensa eh to haka ake son malami kadiba mutum irin malam abubakar gumi Allah shi mishi rahama kadiba ga azumi in yana tafsirin azumi sultan bello irin yadda sultan bello ka cika maƙil an ka izo wani to yan ɗariƙa suna baƙin cikin taron da ake yi wurin wurin wurin tafsirin malam abubakar gumi ya za a yi sannan ba su da ƙarfin da za su dakantar da tafsirin ya za a yi to a dakantar da tafsirin bari a tadda ya muci a yi kisan kai nan cikin masallaci in an kashe mutum kaga dole gwamnati shigo a dakantar da tafsirin don haka sai yan ɗariƙa wata shekara sun ka shirya sai an ka samu wani ɗan gani kashe nan ɗariƙa an ka shirya da shi ya zo cikin masallaci kamar shi ɗan izala ne ya zo kuma ya zo nan gaba gaba ana cikin tafsiri masallaci ya cika haraban masallaci ta cika makil ana tafsiri kawai sai miƙe tsaye cikin masallaci sultan bello wata rana sai ce malla abubakar gumi kai kafiri ne da Allah me yayi tsokana abinda an kaso cikin masallacin yanzu kan wani ya zo nan ne ga ce bello abu kai kafiri ne bai kaji kaji maza in ce shi kan bai kai labari to kun bokayen ta kenan irin tarbiyyar da an ka ba to tsaya ka ji bawan Allah mala abakar gumi kai kafiri ne sai mutane sun kata su ce a'a kowa ya zauna kowa ya zauna kowa ya zauna kowa ya kyale shi kyale shi kowa ya zauna sai ya lallashi mutane sun ka zauna shi gashi tsaye shi dan dari ta kafiri nake ce ya zan in musulunta yace ka zai kalmar shahada sai yace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi na musulunta ya ce to mu ci gaba zauna ya hana kowa ya taɓa shi kaga hankuri kenan da hangen nesa mun kan kwayi muna haka nan ko dai ba mu kasai ba to yana kan mutuwa kayan in musulunta sai ya ji jiki kaga hali ba ɗaya ba ko tarbiyya ba guda ba shi yasa lokacin da ya wuce da da almajirinsa ya haushe lawal abokan da yake hali ba ɗaya ba tambayoyin da ake malla abokan na gumi na renawa yana ba da amsa bai damu ba yan an kawo malla lawal abokan sai ya hasala ya ce kai wannan ba abokar gumi ba ne ina sauraron ma lawal abokar wata shekara sai wani ya mai tambaya ana tafsiri a karamakan lawaye ina da mata yace to mun haifi 'ya'ya biyu sai mun ka rabu da ita ya zan yi da 'ya'yan sai ba lawal abokar ya ce ka samu yuka duka yayyanki 'ya'yan sai masallacin subhanallah ya ce i an ka tambaye ka ce lawal abokar ya ce ka yanka su samu yuka duka yayyanke su mallak ya ce to in ba renin wayo bai na tambaya ta zai da 'ya'ya nai ya kashe su tun da bai sai da zai yi kaga hali ba ɗaya ba in ba da aukar gumi ne sai ya tsaya ya bashi amsa dattijo mai hankuri Allah ya gafarta musu duka to madalla to don haka ana son malami da hankuri amma kuma hankurin ba shi zai sa kuma a zo ma da renin wayo ba a kakka yadda da renin wayo in kallo da renin wayo na ka tsaya ka wanke shi in ya kai ga amammarai ko to Allah shirin da mu to sai ya ce wai inni lam aj'al ilmi ni ban sanya ilimi na ba wa ilimi da kuma hankuri na fikum gare ku ku malamai illa wa ana uridu sai don ina nufin an agafira lakum in gafarta muku alama kana fikum abinda ya kasance gare ku wala ubali ba tare da na kula ba haka Allah zai ce ma malamai da magana ta inganta amma ko kusa ga inganci ba ta yi wannan hadisi hadisi ne maudu'i hadisin ƙarya ne domin cikin cikin isnada akwai wanda ake tuhuma da ƙarya akwai wani makareci ba ma tuhuma ba akwai makareci ciki don haka wannan hadisi maudu'i ne babban abin da ke yi mai shaida cewa wannan hadisin kago shi an kai ba maganar manzon Allah bace balle ta zama maganar Allah cewa wai idza qa'ada ala kursi in Allah ya zauna akan kujera ce ba wata kujera da ka daukar Allah ce wadda an kai wasu a kursi yahu samawati wal ard kujera Allah ta yalo ta sammai da kasai ce wadda an kai Allah yana da kujera Allah yana da gado al'arshin ubangiji wannan ba kujera ce da Allah ke zama akan ta ba gado ne da Allah ke kwanci akan sa ba kun fahimta Allah ya yi su ne kawai don ya nuna girmansa domin da kujerar da gadon abubuwa ne halittu ne masu girma to in ka ga girmansu to dole ka ga girman wanda ya halicce su kaji hukumar kaji hikimar halitta su amma ba Allah ya halicci kujerar don ya zauna bisa gare ta ba yayi yayi alƙalanci ba Allah ya yi gadon don ya kwanta bisa gare shi ba kun fahimta haka wannan magana kago wani makeri ya kaga ta ba maganar annabi bace balle ta zanta Allah sai ya ce rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito shi cikin littafin sama wajamul kabir wa ruwatuhu taqatun marwayata wannan hadisin amintattu ne hadda shi makarecin kaga shine tasahuli ko ga makareci cikin isnadi amma ka ce ruwatuhu taqatun qala al hafiz rahimahullah hafiz wane ne hafiz nan hafizul munziri shi marubucin littafin Allah shi mai rahama ya ce wanzur ka duba ya kai mai karatu ko mai saurare ila qaulihi subhanahu wata'ala shi munziri ya yarda da hadisin Allah ya gafarta mai bai san ce cikin isnadin hadisin akwai makareci ba kaji shi yasa ya ce ruwa tuhu zakatun to likulli likulli jawadin kabawa kowane ingarman doki yana da tuntube Allah ya gafarta mana hafizul munzir ya ce wanzur ila qaulihi subhanahu wata'ala kalli maganar Allah subhanahu wata'ala da ya ce ilmi wa hilmi inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum ni ban sanya ilimi na ba sai ya jingina ya adafta ilimin zuwa ga kansa ya adafta hankurin zuwa ga kansa ashe kenan don ya nuna da ilimin na addini da hankurin na malamai duk daga Allah suke don ya jingina su gare shi kun fahimta yace kalli yadda yace ilmi wa hilmi ya jingina su wa am inin nazara fihi kuma ka zurfafa dubi gare shi yadda duhu laka zai bayyana gare ka bi idafatihi ilaihi azza wa jalla saboda raba ilimin da hankurin da an kai zuwa ga Allah yace ilmi wa hilmi annahu cewa yadda al'amari yake laisal muradu bihi ilimin da ake nufi ba ba ba ana nufin laisal muradu bihi ilmu a kasar ahalin zamani ba ana nufin ilimin mafi yawan mutanen zamanin hafizul munziri ba hafizul munziri cikin karni nawa an kai shi karni na nawa an kai shi eh karni na biyar an haife shi hijira na da shekara 581 ya mutu hijira na shekara 656 cikin karni na shidda an kai shi to ku diba tun zamani ne ku tsaya ku ji abin da yace yace wa am innin nazara fihi ka zurfafa dubi cikin wannan magana jingina ilimin da Allah ya ga kansa yace ilimi yadda duhu daga zai bayyana gare ka bai dafati ilaika na jingina ilimin da Allah ya yi ilaihi azza wa jalla zuwa ga kansa shi mai girma da buwaya annahu cewa da al'amari yake laysal muradu bihi abin nufi da ilimin ba ana nahin ilmu aksar ahli zamani ilimin mafi yawan mutanen zamanin imamul munziri ba almujarrid an al'amal bihi wanda yake ilimi ɗaya ne zubeban ƙwarya babu aiki wal ikhlas kun babu ikhlas ba irin wannan aka nufi ba ilimi wanda a tare da aiki da ikhlasi shi aka nufi to yanzu ku diba tun cikin karni na shidda imamul munziri ya ce mafi yawan mutanen zamanin su ba su aiki da ilimin inda imamul munziri ya kawo da takaici ya kashe shi in ya ga yadda malamai sun ka koma in ya ga yadda malamai sun ka koma malami in ya farko ta shirgi da bada ko jahili bai iya yanta kuma sai haga ya muzance ba ruwa ne shi bai ko dauka ya saba ma Allah ba malami ya yi ƙarya malami ya ci amana malami ya yi yaudara ya ko wannan kaga malami daidai yana ce yana tafsirin ƙur'ani ya koma bayan ɗan siyasa wai shi barantaka yaka inda wannan siyasa jama'a akwai koma baya da ta wuce wannan ko ko malami babban malami barantaka yaka inda wani basarakin gargajiya basarakin gargajiya da ko addinin ma bai koda me shi ba amma babban malami an can baya gare shi kuma shi malami it's a pleasure to him abin farin ciki ne gare shi ya samu shiga ga basarakin gar me amfanin basarakin gargajiya sarkin gargajiya me amfani ne hmm? kamar yan siyasa me amfanin yan siyasa musamman ɗan siyasa wanda ba ba ba mai son gaskiya ba dama dama in yana son gaskiya yana taimaka yana wa al'umma aiki kuma yana ya kula da addini dama dama kenan to amma irin waɗannan barkatattun 'yan siyasa malami ya liƙe mu ai kaga na kasa ce shi yasa kaga duk wata barna duk wata ta'asa tare da su ake yi malami bisa mumbari bisa mumbari dama dama ma in siyasa za kai tsaya mumbarin ka kai siyasa ka nuna ma mutane ku zaɓi mutumin kirki kada ku zaɓi kada ku yi sak gobe ko ko mace mu ku yi sak ku zama yace ku buge mai baki ku kada mai haurun gaba yawan da yan Najeriya sun ga illar sako ka gani ai mun haɗa mu kakku yi sak kaga yan saksu annan suna cizon yatsa mu ko mu annan muna dariya mu yan cancanta da haka mun ce ba a zaɓi wanda ya cancanta wasu da sun kasan don Allah jama'a in an ka ce a zaɓe na ƙwarai don Allah in ka san na ƙwarai hake magana na ɓata ma rai amma saboda sun san in ka ci labule ne ba na ƙwarai ba ne shi ya zaɓen ka to oh ai ai ai kuɗi an ka bashi ta zai kira wanda ya bani kuɗi ya zo ya amshi abinai to Allah shirin da mu to kun gani to yanzu kun ga Hafizul Munziri tun karni na shidda yace in kun lura da yadda Allah ya jingina ilimin zuwa gare yace ilimi duk da yake na faɗa muku magana bata tabbata daga Allah ba ko ƙarya ce amma shi aure ne ta tabbata sai yace in kun lura da yadda Allah ya jingina ilimin yana nufin ilimin da an kai don neman yadda kai ilimin da adda aiki tare da ikhlasi sai ya ce ba ana nufin irin ilimin mafi yawan mutanen zamani ne ba tun ƙari na shidda ba shine ni ce na so a ce munziri ya kawo wannan ƙari na goma sha hudu ba na goma sha hudu muke ciki ba ya ga yadda ilimi ya koma yau ilimin boko ya fi kima bisa ga ilimin addini haka ne ko ba haka bane malamin boko za ka isamma malamin boko ya fi daraja bisa ga malamin addini don me saboda irin lalacin da malaman addini sun kasa kansu ciki ne malamin addini kakajin yana sukan malami dan uwa ne akan wani lalataccen dan siyasa lalataccen dan siyasa wai don ya aika mai dubu hamsin gida sai ya ce wai shegen dan siyasa wai ya yi malami dan uwa ne an yi ko ba a yi ba ka gani ta wuce koma bai ta wuce wannan kuma shi dan siyasa ya san malamin nan ƙarya yake yi shi da an ka ce mai ya san ƙarya yake yi ya san iyaka dai kuɗin nan da an ka bashi don haka da bakin ran nan yaya zai kama kallon malamin ya san ba na Allah bane haka dai a shirge da bada babu irin wanda malamai ba su yi kwanaki da an ka tashi ba su ba da malamai ba an ka zo addu'a za su yi wurin ba su bayan yan bori sun yi bori matsafa sun yi tsafi ga hilan Allah a yadda kifi an kai kabanci display mutum ya goyo kada kadan gada kuwa ka bi dan mararraba da jiwa ga mutum ya goyo kada da rai nice kila sun cire mai hauro to bayan an gama tambara sannan an ka bar malamai kuma addu'a za su yi to wala su roko shi Allah da an ka saba ma kuma shi zaka roko don baka san kunya baka san Allah ba ka gani don haka da yan borin nan da malaman na wahi lalacewa malamai sun lalacewa domin na imani da taron malamai na yan bori ba za su je ba amma ga taron yan bori malamai sun tafi don haka malamai sun yan bori sun lalacewa malaman sun ka halarci taron Allah ya shirya da mu malamai yau ana nan ana ta gogayya da juna wannan ya samu shiga ga gwamna wannan sun ya kai ya ture shi ya zan shi ne dan gaban goshen gwamna gwamnan mi in ka samu shiga ga gwamna sai mi dan amfanin samun shiga ga gwamna yanzu kai kana malami ga kokarin shiga ga katon banza jahili gwamna ba jahili bane ko tsoro kuka ji in ba jahili na bai zo ya wa'azi ta Allah shirya da shirya da sai hadisi na gaba ya ce warwaya an abi musa na faɗa muku wancan maudu'i ne ko hadisin ƙarya ne ba a shiga tsakar yi ya taba tunai warwaya an abi musa radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yab'athu Allahu al-ibada yawm al-qiyamah thumma yumayyizu al-ulama'a فيقول يا معشر العلماء إني لم أدا علمي فيكم لأؤدبكم اذهبوا فقد غفرت لكم رواه الطبراني في الكبير الله أكبر عند إن كنت كنت من سام بنزا yace warwaya an ruwaito kaga isharatu ila da afi ko an ruwaito an abi umama radiyallahu anhu kala an ruwaito wannan hadisin daga abu umama yarda Allah tabbata gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yuja'u bil alimi eh na ketare ruwai an abi musa to na kasan sani an ruwaito daga abu musa radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yab'athu Allahu al-ibada Allah zai tayar da bayi yawmal qiyamati ranar kiyama ثم يميز العلماء sannan sai Allah ya fitar da malamai daban a ce malamai ku komo nan sai malamai su fita daban faya ƙulu sai Allah ya ce ya ma'asharar ulama ya ku jama'ar malamai inni lam ada ilimi fikum ni ba aza ilimi na gare ku ba ba ni ni ba ku ilimi ba to ba aza ilimi na gare ku lewa azabakum don azabtar da ku ba wahala ku kun yota tun duniya idhabu ku tafi faqad gafartu lakum dun na gafarta muku don Allah kuna tsammanin da malaman fada kaiwa albarka in mun ka taimaka da hada ya bi mu aikacin nuka wani shuri ne ka ci tuwo gwamnan hausa nan ka tuwo kuma ka shiga cikin mu da wani dalili sai abin ba za ka ba mutane wuri ka gana ana nufin malaman Allah da hadisin ya tabbata hadisin shi ma bai tabbata ba ko kaga malaman Allah da ya tabbata da abin da za a ce musu kenan sai ya ce ilimin da na sanya muku ba na sanya muku shi don azabtar da ku ba malami kaga nan duniya wahalce yake me wahalar a zanna a yi karatu bayan an yi karatu a ce a yi bincike bayan a yi bincike a zanna a karantar wurin karantar su wannan kuma a yi wa'azi sai yawa mutane zai yawa laifi mutane da yawa su ga laifinsa ka zo ka zanna ka yi wa'azi kai ba ko san da mutum ba iyaka sautin lasifika kawai ke kai mai sai kai ka kama kumburi wanda shi kake da bakin da sai azama gaba kun fahimta to me inda shi ake in yayi laifi in aya ta biyo bisa kai ne ko hadisi ya biyo bisa kai ne an yi laifi sai ya azama gaba ko wallahi ku dan mallamin na ai kwanaki ya soka me ya soke ka ba a sukakka ka saba ma Allah ka ce ba a sukakka ta gani to haka ma shi yasa ka ganin wasu ko sun fara wa'azin sai su bari ɗayan biyu ko su bari ko a canza salo sai ga wa'azi ya koma fadanci ya koma shan koko ko jawo rufe ko bi ta zaizai amma dai a fara a ci gaba kam yana da wahala to Allah shirin da mu to yana yake to sai ya ce rawahu dabrani fil kabir imam dabrani ya rawaito cikin littafin sa mujamul kabir sai dai wannan hadisi irin wancan ne shi ma hadisi ne maudu'i subhanallahi warwaya an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuja'u bil alimi wal abidi fa yuqalu lil abidi udkhul al janna wa yuqalu lil alim qif hatta tashfa'a lin nas rawahu al azbahani wa ghayruhu shi ma wannan warwaya an abi umama an rawaito shi daga abu umama yadda Allah tabbata gare shi ya ce yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yuja'u bil alim za a zo da malami wal abid da mai ibada gobe kiyama za a zo da su wannan malami ne mai ilimi wannan kuma ibada kawai abidun jahilin kenan ko fa yuqal lil abid sai a ce mai ibada udkhulil janna ta shiga aljanna sababi ibadar da ka yi wa yuqalu lil alimi shi ko malami sai a ce mai kif tsaya hatta tashfa lin nas sai kai ceto ga mutane kun fahimta kaga ashe kenan shi malami ba aljanna ɗin za a sa shi ba a'a sai ya ceci wasu su shiga aljanna tare ya amshi belin wasu amma kaga abidun shi ɗaya da shiga don haka kenan da yawan ibada da neman ilimi wafi neman ilimi ya fi da hadisin ya inganta da hadisin ya inganta ko da bai inganta ba wasu sun inganta da hadisin ya inganta da yana nuna falalar malami akan mai ibada yace rawahul asbihani asbihani ya ruwaito shi wa gairuhu da waninsa sai dai shi ma wannan hadisi hadisi ne maudu'i hadisin ƙarya ne warwaya an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم اثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم رواه البيهقي وغيره wannan hadisin shi ma an roito daga Jabir dan Abdullahi yarda Allah tabbata gare su Jabir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yub'atul alim wal abidu za a tayar da malami sannan da mai ibada za a tayar da su gobe kiyama fayu qali lil abid sai a ce mai ibada udkhulil janna sai ka shiga aljanna wayu qali lil alim sai a ce ma malami usbut aya hatta tashfa lin nas sai kai ceto ga mutane bima a hasanta adabam saboda kyautata tarbiyyar su da kai ba ka yi tarbiyyar su duniya ba ka kewa tarbiyyar su to sababiyar wannan tarbiyyar za a baka ceton su rawahu al-bayhaqi wa ghayruhu imam al-bayhaqi da wannan sun karo to shi ma maudu'i ne fadda yayi jerin maudu'ai Allah ya tsare mu daga maudu'ai warwaya an abdullahi bin amr ba bin umar ba akwai wawun an abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد سبعون درجة ما بين كل درجتين حدر الفرس سبعين عاما وذلك لأن الشيطان يبدئ البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها رواه رواه الأصبهاني وعجز الحديث يشبه المدرج وهدر الفرس يعني أدو وروي شيما أن رويتو أن عبد الله بن عمرو دق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرجع الله تبت غريسو قال يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يا شيخ فضل العالم على العابد في فيكم ما لم أكن مي عبادة سبعون درجة درجة سبعين daraja saba'in a fifiko tsakanin malami da mai ibada ma bai na kulle daraja ta yana abinda a tsakanin kowace daraja biyu tsakanin daraja farko da ta biyu abinda a tsakanin su da tsakanin ta biyu da ta uku ta uku da ta hudu ta hudu da ta biya har zuwa saba'in to tsakanin kowace daraja biyu eh ma bai na kulle daraja ta yana abinda a tsakanin kowace daraja biyu hadarul farasi gudun doki saba'ina aman shekara saba'in hadaru gudun doki a sa doki ya lema da gudu tafiya shekara saba'in to duk inda ya kai to shi a faɗi tsakanin daraja tsakanin kowace daraja biyu to har saba'in fadda ya an yi musu fintan kauce kenan ko wa zalika wannan to yaya an kai kan mai tambaya tambaya an kai malamai sun ka samu wannan darajar akan masu ibada sai ce la'anna shaytan domin shaytan yubdi'ul bid'ata lin nas yana kirkir bid'a ga mutane fayar suru hal alim sai malami ya ga bid'an nan fayan ha ana sai ya tashi tsaye ga hani daga gare ta wace hani daga banna malamai to kun ji inda sun ka tsere ma masu ibada wal abidu shi kuma mai ibada muqbilun ala ibadati rabbi yana cin ya fuskanta akan bautar ubangijinsa kaga shi ba abin da ya dame shi illa bautar ubangiji abin ya kuma dallashewa ba kyale shi ai mai kusa karewa ba abin da ya dame shi illa bautar ubangiji ko kaga bai amfani kowa in yayi in yayi ibada ta shekara miliyan wa ibada nan ta amfana shi kadai amma kaga malami ya amfani kansa ya amfani wasu ya ga an fishe dan ya kirkiri bid'a ya tashi yawa mutane hani da gabin nan da kuke yi bid'a ne kaga ya taimake su kun fahimta to nan ne sun ka samu darajat yace la yatawajjahu laha shi shi mai ibada ba zai fuskanci bid'ar ba wallahi arba bai ma santa ba shi ba abin da ya dame illa ibada shige masallaci ya ta sallah kun fahimta amma shi mallami tsaye yake ya karantar da mutane abin da an daidai sannan ya hane su abin da ba daidai ba don haka ana ɗai kaga ba a ɗai shi wannan ya amfani kai ne ya amfani al'umma amma shi mai ibada kansa ɗaya ya amfana rawahu al-azbihani azbihani ya ruwaito shi wa ajazul hadith ƙarshen hadisin yushbihu al-mudaraj yayi kama da mudaraj me hadisi mudaraj yana cikin nau'ukan hadisai mudarar shi ne wanda maganar wani ta shiga cikin maganar annabi sun ka mulmule sun ka zan kamar guda kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa attaqawa hawana attaqawa hawana wai shiru ila sadri salasa maratin kaga menene maganar annabi cikin hadisin attaqawa hawana attaqawa hawana ita ce kawai maganar annabi wai shiru ila sadri salasa maratin maganar marwayacin hadisin ce amma kuma yanzu mulmule sai ka dauka magana guda ce to wannan shine idraji maganar wani da cikin marwayata in sahabi ne in tabi'i in tabi'i tabi'i in wanda abbayan su wanda cikin marwayata hadisin kila ya zo wani bayan bayanin kalma ko bayanin abin da ake nufi to kuma sai hadisin sai maganar ta zan kamar jinsi guda da hadisin eh ka gani to shine mudaraj shine yace karshen hadisin yushbihul mudaraj yayi kama da mudaraj yayi kama magana ta yi kama da sawo lafin marratin maganar marwayacin hadisin ce amma kuma yanzu mulmule sai ka dauka magana guda ce to wannan shine idraji maganar wani da cikin marwayata in sahabi ne in tabi'i in tabi'i tabi'i in wanda abbayan su wanda cikin marwayacin hadisin kila ya zo wani bayanin kalma ko bayanin abin da ake nufi to kuma sai hadisin sai maganar ta zan kama jinsi guda da hadisin eh ka gani to shine mudaraj shine yace karshen hadisin yushbihul mudaraj yayi kama da mudaraj yayi kama magana ta yi kama da sawo ta an kai ba ta annabi bace hadarul farsi menene hadarul farsi yace ma baina kulli darajataini hadarul farsi yace ai adawahu gudu gudu lai gudun doki a sake doki ya gudu shekara saba'in to filin da ya ɗiba shi ne tsakanin kowace daraja biyu to yace wa annabna abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga dan abbas yarda Allah ya tabbata gare su yace faqihun wahidun malamin fiqhu guda menene fiqhu anan ilimin addini generally ba fiqhun lahalari da qawaidi da ijmawi da iziya da risala da askari ba ba shi ba wannan fiqhu da baya hadda fiqhun in ka ji ayi magana fiqhu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin ilimin addini to shine yace faqihun wahidun malamin addini guda ashaddu ala shaytan ya fi tsanani ga shaytan min alfi abidin daga mai yawan ibada mutum dubu masu ibada waɗanda ba malamai ba in sun kai su dubu ai kaga ba su tadda ba su tadda kullun shaytan kun fahimta ba su damun shaidan in dai shigewa kawai za kai cikin gida ko cikin masallaci kai ta sallah me ruwan shaidan da kai tun cikin sallar ne yake zuwa ya lalata ma sallar amma wane ne yadda mi shaidan shine malami wanda ke tara mutane ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai bane kayan shaidan ne abin ya dambale ha ana ji nan cikin masallaci ba cikin masallaci ɗaya aka ji to ko mai niyya mu isuwa ko da eh minti uku to yace rawahu tirmizi wannan hadisin imam tirmizi ya rawaito shi ko wabnu maja da imam ibnu maja wal baihaqi da baihaqi min riwayati rawh ibn janahin tafarrada bi an mujahidin anu dama da hadisin da ifin jiddan ne mu bari haka nan malam abin ya dambale to sai ku yi kokari ku gyara kafin jibin Allah ya kai mana rai to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika